أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم لا شر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسط الباقي على زال الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المكتوم وحاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن قوس الأقواس قطب الأقلاج فريد دهري على الإلاك حاتم الأثماني أبو إسحاق الحاج إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شهي ومربي وقائدي وفهري وملاذي وأجيبي إلى الله شيخ إبراهيم مصدق يا لنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف بجاه رسول الله يا همة الشيء اهدري لنا بهذا المهدر ولتأتي بنزرة تأتي لنا بالزبر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونذرناه في هذا الكتاب حتى ترد إلينا في وقت إيتياجي إليه الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله الحمد لله جاء من magana akan salatul fati mun tsawaita wato dogon bayani a cikin a takaice shaujan yana cewa da za ka kadarta an samu mi'atu ummatin fi mi'atu ƙabilatin fi kulli ƙabilatin مئة رجل وعاش كل واحد مئة ألف آن مئة ألف آن ويذكر كل واحد منهم كل يوم مئة ألف صلاة غير من غير صلاة الفاتحة قبيلة كقدرتا al'umma dubu ɗari a cikin kowace al'umma a samu ƙabila dubu ɗari a cikin kowace ƙabila a sami namiji dubu ɗari a kullum kuma yana karanta salati ba salatin fatihi ba so dubu ɗari a kowace ƙabila ne ya alfi ummatun ba za su kai ladan ɗaya daga salatin fatihi ba ɗaya da salatin fatihi shine suke cewa أعمار الناس قد ذهبوا مجانا إلا أصحاب الفاتح أعمار الناس قد ذهبوا مجانا إلا أصحاب الفاتح wato rayuwar mutane ta tafi kawai kamar kyauta wato ashabul fati su ne suka samu daraja ashabul fati nan kuwa kuntu khaira ummatin ne ukhrijal lin-nas wato ihtisasi ne na ubangiji wanda Allah madaukakin sarki duk al'umma ai Allah madaukakin sarki ya bawa al'umma annabi Musa daraja wa qad fadalahum Allah ala al-alamin Allah ya fifita su akan alam alamin katin waɗansu halittan katin annabi Musa babu al'umman da suka sharafu kamar al'umma annabi Musa. Da suka zo, da aka zo na manzo Allah sallallahu Alaihi Wasallama sai aka game da na annabi Isan da na annabi Musan gaba ɗaya kuma ba su kai su sharafu ba. To wannan shine dalilin samun wannan daraja ta annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama. Ihtisasil ihtisasi ne wato keɓantan keɓanta ne. Ai, akwai sahabban annabi Musa, akwai sahabban annabi Ibrahim, akwai sahabban annabi Nuhu, akwai sahabban annabi Isa, amma ba su kai sahabban annabi Muhammadu ba a bangaren wilaya. Wannan wannan yadda abin yake tafiya kenan to ashe kenan duk wa'annan abubuwan lokacin da Allah ya bayyana wa'annan darajojin gabaki daya to kowanne yana fitar da shi ne ai Allah yana sane ya fito da al'umma annabi Muhammadu a baya yana sane kuma ya sa su ne kuntu kairu ummatin ukhrijal lin nas an fitar da su a baya ne saboda darajar su ta karu ta nuna wa mutane komi da komi kuma an nuna wa mutane ne saboda annabi annabi nuhu alaihi salatu wassalam idan ya ce ya kira mutane zuwa ga Allah suka yi masa tawaye in wannan suka yi tawaye in wancan suka yi tawaye in wancan suka yi tawaye annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama jama'an sa ne da su gaskata shi to ce ai an kira yaki an kira sun ki an kira sun ki kaga wannan nuna daraja ce dai to haka wannan kabilun gabaki ɗaya in aka ɗauko su gaba ɗaya har na cikin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zahaban nasu zahaba a amarun nashi majjanan illa ashabul fati sai wanda Allah ya sa suke salatul fati su ne suka kowa daraja suna daga cikin wa'annan idan an ce a har sahabban annabi ba wannan ake nufi ba su wannan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai sun samu kuma daga cikin su salatul fatin ta fito gaibi ne daga cikin sahabban manzo Allah ne ai manzo Allah sayyidina Ali bin Abi Talib yana cewa yana yana sanar da su salatul fati kamar yadda yake sanar da su suwarun min alqur'ani salatul fati su ma sun samu tasirin sa ai eh kana kana kana aliyan yu'allimuhum yu'allimuhum kama yu'allimuhum suwarun min alqur'ani yana karanta Allahumma ya dahi al-madawuhati wa badal masmukati wa jabbadul qulubi ala fitratiha اجعل شرائع صلواتك ونوامس بركتك على محمد الفاتح لما أغلق والمؤلن الحق بالحق إلى آخره wannan summarizing din da aka fitar kawai sai aka fitar da sirrin salatin dama shi ya roƙi Allah ya tara masa ya sanar da shi salatin da za ta zane Allah ya sanar da shi salatin da za ta zamo ita ce ta tare dukkan sirrin salati, ta tare dukkan ruhin salati a jikinta. Wannan abin da ya roƙi Allah, Allah ya sanar da shi kenan, sai ko aka sanar da shi salatul fati. Kenan salatul fati ta fito ne daga sirrin Sayyidina Ali bin Abi Talib. Wannan kacokan abin da ake nufi kenan in Allah ya yarda. Fahim kulta idan ka ce rubama ya tsale a balil kashirina ai da yawa za ka ga mutane da ba su kai ba sun dubi salatul fatih sun ce man la ilma lahu bi si'atil fadl wal karami wanda bai san yalwan fadala da karamci ba sai kula ce idza kana hadha kama zakartum idan wannan ya kasance da gaske ne bayan bagil ishtigalu bihi aula min kulli zikr hatta alqur'ana sai ce a to inda ya kane ai sai ma a karanta kaga wannan ma maganar shi ne fa ne sai ce in wannan da gaske ne karanta wannan yana da wannan ladan to ai ya kamata a shagala ma har qur'ani a bashi har qur'ani a bashi ka gani amma shaujani bai ce a bar qur'ani ba abin da ya ce qulna lahu sai mu amsa masa bal tilawatul qur'ani aula karatun alqur'ani shi yafi bal tilawatul qur'ani aula karatun qur'ani shi yafi ba salatul fati ba kaga a irin wannan kawai shine izala take dokuwa in ta ce an ninninka an nuna wannan shine kaza kaza kaza siyakin magana ne ban sani ba tilawatul qur'ani aula karatun alqur'ani shi yafi li'annaha matlubatun shar'an domin ana neman ta a shari'a li'ajalin lifabali allazi wara da fi saboda fadalan da ya zo a cikin karatun alkur'ani wal kaunihi asasu shari'ati kuma kasancewan karatun alkur'ani asasu shari'ati wa bisadul mu'amalatul ilahiyya kuma gurin da ake bisadi kenan na mu'amala na ilahiyya ya za a ce a bari to kuma kaga an ce karatun an ce salatul fati ya fi alkur'ani so dubu kaza ba a je a sigan da yake tafiya ba kaga gashi a nan kuma wannan shine farkon maganar da ya fara yi wajen ma warada fi tarkihi min alwa'idi ga abin da ya zo in dai ka bar karatun alkur'ani za a maka narko mai tsanani ka gani narko mai tsanani shi alkur'ani da hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba a daina su kaf gaba ki daya saboda hadisi da ƙur'ani da hadisi a nan ne ake fitar da dukkan ahkam kowane duk lokacin da ka karanta shi wani ulumu ne yake karuwa kuma saɓanin sauran littattafai wannan baharin wani ne Allah ya buɗa masa amma fahimtar tana karuwa amma ba kamar yadda hasken hadisi manzala da ƙur'ani yake karuwa ba za ka ga an wadatu duk wani magana an wadatu an wadatu amma banda maganar annabi muhammad banda banda maganar annabi muhammad banda kuma qur'ani amma za a sami wanda da'iman kawai research ɗinsa qur'ani ne qur'ani ne aikin su kenan kamar shi abdullahi shi abdullahi baban shi abdullahi yas lokacin da ya ce masa yana son ya samu yana son ya karɓi ɗariƙar tijjaniya shi abdullahi baba shi ibrahim yana son ya karɓi ɗariƙar tijjaniya sai ya ce na maka izini ka karɓa shi ba ɗariƙar tijjaniya eh baban shehu abdullahi kakan shehu ibrahim sai ce shi ba shi da wani lahaja second wanda ba cikin karatun Qur'ani yake ba saboda haka bai da wani daman da zai tsaya yi wani karanta wani wani wuridi sai ba shi da shi darfatan ba shi da shi ba shi da wani second wanda ba cikin karatun Qur'ani yake ba saboda haka bai da wani daman da zai tsaya yi karɓi wani abu kaga wannan nasu kenan wannan akan Qur'ani ya tafi to kaga irin wayannan kai ba su bane su ba kai bane ya za a yi wayannan ake fama duk wayanda ake fama ake taimakon su su yi salati fati su karanta salati fati taimako ne duk manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana taimakon su kamar mutum ne a baka arziki ma ma shaki a dunkule amma baka san shi ba kamar haka ne eh yana cewa fadi haza saboda haka la yahillu liqarihi tarku tilawatihi bai halatta ga mai karanta alqur'ani ya bar karatun qur'ani ba bai halatta ba gaba daya wa ma fadalu salatin lati nahnu bi sadadiha amma idan ka ce muna magana ne akan salatul fatihi wanda muke magana akan sa fa inna hamin babil takhayyir ai shi babin zabi ne amma ƙur'ani ba babin zaɓi ba ne ka ga adalci ko zawarar ma'anin kenan fa adalci min babu ta domin salati ɗaya in ka yi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shine farillanka amma karanta alƙur'ani fa akwai lokacin da aka dakatar da kai babu saboda haka duk lokacin da ka ƙara yin salati wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kai ka ƙara jarinka in ka bari shi kenan ba ba Allah ba zai ce maka dan me ba kaga babu tahayyiri kenan zabi ne aka ba wa mutum in ka so kai ga ga gona nan ka noma da ka samu arziki eh ga abokai in za ka samu arziki duk gashi nan Allah ya baka ga ƙasa ka tona za ka samu gold da zinari kowa dai ga irin arzikin da Allah ya masa ko to a ce ga wannan ka yi kawai sai ka ce a kai ka son ka zauna a matsiyacinka ai shi ne ka son ka zauna a matsiyacinka kawai shi ne alkibru imma bi udumin auna sabi a nan al'ilmu imma ya rasulullah ai yayi magana ma'afatin ya rasu ya rabbi gashi nan Allah ya rike kayansa alfaqaru wal jadbu ko alfaqaru الجهل الفقر والجهل وجلب قد أتت وحركة الرفع فيهن رست talauci jahilci jadbun duk fataha ne girman kai ne girman kai ne aljahalu wal faqaru wa jadbun qad atat wa harakatin rafa ibihin na rasat talauci jahilci jadbun fataha ne duk suka tabbata duk lokacin da ka ga mutum aka ce ya rasa yadda zai iya ci abinci ya raina ƙananan sana'a ne girman kai ne duk lokacin da ka ga mutum ya kasa neman ilimi ya raina abin da yake yana ganin ba komai ba duk lokacin da ka ga jadbun gurin da ya tashi sama ba zai yi noma ba sauka ƙasa yake yi saboda haka girman kai ne alfakaru wa amin alfakaru wal jahalu wa jadbun kada atat wa harakatin rarai fi na rasat yace al ilmu wal gina wa hizbun kada atat wa harakatul hafaz fi hinna rasat ilmu kisra ne sai ka kwantar da kai gashi kaman alimu kasa ainu sai ka alimu ilmu sai ka kwantar da kai ka ka neme shi al'ilm wani gina wadatuwa kaskantar da kai ne al'ilm wani gina wa hizbun yabanya na in kaga gona ta yabanya ta kwanta a ƙasa ne ƙar'atat wa harakatul hafazi fihin na rasat kisra ne ya bayyana ya faɗi a ƙasa bi ma'ana ya yarda zai ɗauka shine man tawada lillahi rafa'ahu Allah dole in dai ka nemi ilimi to zaka kwanta a ƙasa ne zaka kwanta a ƙasa in ka kwanta a ƙasa kuma zaka sami ilimin ba ta ba neman sa a rasa ba a neman sa a rasa eh ko yaya kai zaman da malamin to insha Allah sai ka amfana ko yaya sai ka amfana to kaga ashe kenan dole dukkan lokacin da aka tashi sama to ba za a iya samu ba to ba za a kai kuma gurin da za a kai ba haka abin yake to idan aka zo babu tahayiri lashiyan alaman tarki duk mutumin da ya bar ta babu komai dan ka ce ba za ka yi salati wa annabi ba ka yi so daya shikenan amma tilawatul qur'ani a ce ka karanta alqur'ani ka bari ka daina wannan haramun ne la ya hillu bai halatta ba bai halatta ba wasani na biyu inna hadal baba wannan kofar laysa mawdu'an lil bahsi ba mawdu'i bane na bahsi wal jidal da jayayya ya kamata kawai ka gane ya kamata ka gane shi babin salati wa annabi babin fadala ne babin kuma karatun alqur'ani babin wujubu ne saboda haka wajibinka ne ka yi karatun alkur'ani shehu tijjani kuma ƙa'idarsa a kowane rana dole a kowane rana ɗan ɗariƙansa ya karanta izbibiyu ne ya karanta izbibiyu ne saboda haka kwana talatin ya yi sauƙin alkur'ani kwana talatin in kana da ƙarfi ka ƙara ka ƙara ka ƙara amma kwana talatin ne wannan kaga ya sa a cikin sharaɗinsa babu kuma wani abu balle ya ce a ce wai an kawo wani abin da ake yin mujadala ba ba ba wannan babin bane ba ku a cikin wannan bar wa min fadalil a'mali yana magana ne kawai min fadailil a'mali daga cikin ayyukan da Allah yake fifita su wa anta hadirun kai kuma za mu baka kai kai kanka ka sani bima qala ul ulama'u da abin da malamai suka faɗa kai kanka mai bada labari ne akan abin da malamai suka faɗa fi fadailil a'mali a cikin fadalan aiki min adam al-munaqashat fihi wanda ba magana a ce maka lailatul qadari nafila raka'a biyu yana daidai da ladan shekara aikin ka na shekara 84 wannan babu jayayya an san wannan lailatul qadar khairun min alf shahri alf shahri fadala ne raka'a biyu kuma za ka yi raka'a biyu tak ka riski wannan ladan sai a ce dan ne ai baka yi suka ce dan ne ba tunda shamunul gazi abin da ya yi kenan yaki ne na wata dubu shamunul gazi dalilin yakin sa kenan na wata dubu da ya yi manzala sallallahu alaihi wasallam yake ba da labari cewa wani shamun ya yi yaki a banu isra'ila shekara wata dubu ya yana yaki bai ajiye sarki ba kai ina ma mu ne sai aka ce da ilifin gadar hayar min alfin shahari na fi raka a biyu ya yi ninka wannan ya fi wannan hayar min alfin shaharin ma ya fi wata dubu ya fi wata dubu din min alfin shaharin hayar min alfin shaharin ba daidai yake ma da alfin shaharin din ba kuma shekara tamanin da hudu yana yaki bai ajiye sirkensa ba kaga na fi raka biyu a shirkenan babu munakasha mutum ya ce zai yi musu da fadalan Allah babu munakasha kuma kowane abu zai iya yiwuwa a fadalan Allah shi fadalun layi yadda yake a takaice kamar mutum ya zo ya ce yana neman man ja bi lasan falau asharu amsaliha wanda ya zo da aikin lada na guda ɗaya Allah zai bashi goma haka ne ko shikenan ai man ja da man ja da hasan falahu asharu amsaliha ai suna nan da yawa da yawa da yawa da yawa da yawa ne sannan man salla alaihi wahidatin sallallahu alaihi biha alfun man salla alaihi wahidatu sallallahu alaihi biya alfun wanda yi salati gare ni daya Allah zai masa salati dubu Allah zai masa salati goma to salati goma nan me ya kawo sai ka ji an ce sauran man ja bila sai fa lawa ashar amsaliha ne wanda ya lada aikin aiki goma wanda ya aiki daya Allah zai ba shi lada goma salatin annabi man ja man salla alayya wahidatin sallallahu alayhi ya ashara wannan mala'ikun duk mala'ikun Allah da su sauran kowanne mala'ikun da su ka gani to yaya wannan fadalan da aka kasa ganewa ai sauran mala'ikun Allah Allah da zai masa salati goma mala'iku su masa salati goma goma goma goma duk mala'ikun Allah sauran man ja da lasanci falawa ashiru amsaliya yana daidai da lada salati goma ba ɗaya ba ne kaga ashe kenan akwai fifitayya a cikin abubuwan to irin wayannan abubuwan idan mutum ya zo yana bincike sai ka ga cewa ba za ka iya kaiwa ba kawai ka tsaya gurin da kake wa kada ja ba sai na radiyallahu anhu an haji il mu'aradati in an yi wannan mu'arada Shehu Jani yana amsawa ƙa'ilan la mu'aradin bai na haza, babu jayayya akan wannan, wa bai na mawar da fi min fadalil Qur'an. Babu jayayya tsakanin abin da ya zo a kan salatul fati da fadalan alƙur'ani, ka gani? Wa kalimatu sharifa, kalma sharifiya maɗaukakiya, li'anna fadalul Qur'an domin fadalan alƙur'an, wa kalimatu sharifa da kalma maɗaukakiya amun uridu biyar umum amun ne amma yana nufin game uridu bil umumu amma yana nufin gamewa da shi wa hadha khasun wannan kuma hasun ne wala mu'aradatun bainahuma babu mu'arada tsakanin su wannan shautu jani ya warware ko da mutum makiyin Allah ne li'annahu kana sallallahu alaihi wasallama domin manzo Allah kana sallallahu alaihi wasallama yalqala ahkam al'amatu lil'amma fi hayati amma lokacin da manzala sallallahu alaihi wasallama yake isar da sakonsa ammatu lil'amma ne ammatu lil'amma kowa yana gaya masa ne eh Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza amma wal khasatu lil khasani ba ɗaya bane yawa yani idza harrama shay'an harramahu alal jami'i idan Allah ya haramta kowane abu in dai Allah ya ce haramun ne to ana cewa haramun ne akan kowa da kowa ba wanda aka yafi ba wanda aka yafe masa wa idza ibtarada shay'an amma in aka ce wannan farilla ne ibtaradahu ala jami'in shi ma za a ce masa farilla ne akan kowa da kowa wa haka za sairul ahkami shar'iyyatu zahira haka nan sauran shari'a na zahiri. Shari'a Allah ya haramta zina, Allah ya haramta sata, Allah ya haramta duk ɗaya ne. Allah ya farlanta, Allah ya farlanta duk ɗaya ne, amma akwai tahassusi kuma. Wannan, wa zalika, wa ma zalika kana ilka al-ahkamul khasati yana yana ilqa'in abubuwa nake bansatu. suka ji sai na abubakar siddiq yana cewa manzala sallallahu alaihi wasallama ya rike hannuna ya ce min ka ce an ka'idar da dubar kullu salawatin allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husna ibadatika wannan sayyidina abubakar shi kadai aka makala ba sayyidina ababakar shi kadai aka ba shi sannan ya fito allahumma inni ala zikirka wa shukurika wa husna ibadatika shi kadai aka ba kaga wannan umurul khassa ne lil khassati aka ba shi sannan sayyidina aliyu karramallahu wajahu ya ce ya rasulullahi ka sanar da ni wani zikiri mana wanda zan abuna wanda zan keɓanta da shi sai ce qul la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah wannan shi kuma abinda sufaye suka ƙara ganewa la ila illallah farko ba ta biyu bace ba ta uku bace ai ko a hakan hakan ne idan ka ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim ka saki ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim ka saki ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim ai ba iri ɗaya bane ba iri ɗaya bane iri ɗaya ne amma ɗaya ta ta ninka wannan so wannan ta farkon ta farkon ita ɗayan goma ne wannan kuma ta ninka ta so so adadi goma wannan kuma ta sake ninka ta ashe tana da martaba daban-daban tana da martaba daban-daban ba martabarsa ɗaya ba ne in ka ce la ilaha illallah sai ka yi tafakuri La ilaha illallah sai ya sake shiga jikinka cikin tafakkuri. La ilaha illallah sai a ƙara. Ai, maimaita karatu shi yake sa kake ganewa. Ko ba haka ba ne? Haka abubuwan suke, tafakkuri za ka yi. La ilaha illallah, la sha illallah, la ilaha illallah, la mabud illallah, la ilaha illallah, la. yaya kake ganewa me kake fahimta la shaya illallah akwai wanda ya ce babu wani abu akwai wanda ya kuma ce akwai wani abu wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa labid bin labid yake cewa ala kulli shay'in ma halallahu batilun ala kulli shay'in ma halallahu batilun duk kulli shay'in in ba Allah ba barna ne sai ce kulli inna la mahalatu za'ibu wannan wakan shine kadai manzon Allah ya maimaita shi shine fiyayyen waka shine abin da labidi ya faɗa ala kulli shay'in ma khala Allahu batilun wannan duk abin da ba Allah ba banna ne me kenan ake nufi labid ne kuma yi labid kuma yana daga cikin mawaƙan jahiliya so irin wa'annan abubuwan ka tafi ka dawo ka tafi ka dawo shine zaka gane me ake nufi sai za a gane me ake nufi in ba gane me ake nufi ba kuwa tangaran eh tangaran menene yake cewa haihata yarta ibu zujaja idan fa'a wai udu shehan fi shababat furudi haihata yarta ibu zujaja idan fa'a idan tangaran ya faɗi akan akan dutse yaya astagfirullah ba tsawon kwana yake da shi bane aksari a zai fashe to haka nan wayar udu shehan fi shababata furhaudi a ce yaro ya dawo tsoho ya dawo yaro ai bai yi ba ba ya yi ba to a nan abin da ake fahimta wa ma zalika yanzu kana a hakamul hasisul hasis wa kana yahussu bi ba'd al umuri yana keɓance ba'adin sahabbai ba'adun sahaba duna babin waɗansu ya sanar da su wani abu wasu kuma bai sanar da su ba wannan ya ce wai izala sai ta ce saboda rashin kunya wai ta in an yi haka to ya zamo an nuna an nuna bambanci kenan ai ba haka bane ai ba haka bane abinda sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallama ya nuna wa sayyidina umaru bai nuna wa sayyidina babakar ba da bai nuna masa ba kowanne yadda ya zo ya rike shi yana tafiya da shi sai ke cewa an ta habu ilayya in waladi wa walidi wa mali wa nata ajma'ina sai na umar ya kalle shi sai na rasulullah ya kalle shi sai a lokacin ya ɗarfa masa imanin ya cika yanci wallahi ya rasulallahi anta ahabbu ilayya min waladi wa walidi wa wa mali wa nafs alladhi bayna jambayya wan nas ajma'in yace al'ana talqinin da yamar na imani bai cika ba sai da yace ka na fi son ka ai wannan tsakanin sayyidina umaru da sayyidina rasulullahi yana rike da hannun sayyidina umaru ne ayayi haka shi addinin ba ba ba ba tattarowa ake yi ba wannan shi ya sanar da shi an ta'ahabu ilayya min waladi wa walidi yana jin daɗi ne ya rike hannun sayyidina umar yana tafiya da shi yace an ta'ahabu ilayya ya rasulullah irin jin daɗin tafiyar nan ne wallahi ya rasulullah ina son ka fiye da fiye da dukiya na fiye da 'ya'yan gida na fiye da komai nawa sai ce da sauranka kallonsa ya kawai ya gane sai ce wallahi ya rasu lai an ta'ahabu ilai min waladi wa walidi wa mali wa nafsu allazi baina jambayya wa nasi ajma'in yace al'ana yanzu nan ka zama mumina kaga ashe mumini la yuminu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi kenan ba juyin karatun ne kawai zai dawo maimaita maka abin ba? In ba haka ba. To irin wayannan, ka ga duk wayannan daban-daban. Sannan lokacin da Hanzala ta ce, Ya Rasulallah, lokacin da yake ta kuka, ya ce ma yabkika ya hanzalata in ji abubakar siddiq me yasa ka kuka ya hanzala sai ce masa ya rasulal aya sai ce ya abubakar idan muna gaban annabi muhammadu ba ma iya kallonsa ba ma iya komai muna nan ne faka annama ala ru'usi na kai ka ce tsuntsaye ne a kanmu saboda tsaban natsuwa amma kuma muka taso sai kuma mu zo mu ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu shiga cikin lamarin mu muna muna mu'amala da iyalin muna mu'amala da kasuwanci muna mu'amala da kaza to yaya ba zan zama munafiki ba to ai Umaru ma ya zama munafiki Abubakar ma ya zama munafikin kenan ai kaga hakan ne kaga karatun talqini ne aka masa ilhami na fahimtar wannan hanzalata ne kuma kamar wannan da ya zo gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ya rasulullah na faɗa hanzala hanzala ya ya zama munafiki ya ce garin yaya hanzala ka zama munafiki sai ce ya rasulullah idan muna zama a gabanka ba ma iya komai a cikin lamarin da muke kai ga ba ma iya komai ba ma iya ɗaya kai mu kalle ka amma kuma sai mu koma wajen iyalanmu muna kallon su muna hira da su muna dariya muna komai da komai kaman haka to in ba munafunci ba ai ya kamata yadda muka kalle ka muka ko ina mu zama haka muke kallon ka sai manzo Allah ya ce law dumtum kama rumtum la safahatkum al malaikatu fi duruqikum wa fi fi furushikum walakin ilzamu sa'ata sa'ata kaga wannan talqini ne sannan Abu Zar al-Ghifari ya ce zahab ali dusuri bil ujuri masu dukiya sun tafi da samun lada yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim sai manzo Allah ce awalin sallahu qad ja'alakum ma tusaddiquna bihi awai ja'al ma tusaddiquna bihi wa inna li kulli tazkiyatin sadaqatin tahlilatun tasbihatun wa ta'inu rajul ala ala dabbatihi kaza kaza kaza kaza sai manzo Allah ya lakkana musu wuridi na zalla wannan a cikin taron jama'a ne aka lakkana musu wannan wuridin da aka lakana musu da tasbihi da hailala da komi da tasbihi da komi da komi a gaban al'umma wanda aka yi masa aka yi musu da aka yi sai can sahabbai su ma suka ji sai suka ce a mu ma ai sai mu kama wanda aka lakana musu lakanawan annabi Muhammadu da wanda suka zo baya ɗaya ne ba ɗaya ba ne saboda haka sai aka kawo ƙaransu wajen manzo Allah. Ya Rasulullahi, ka ba mu abin da za mu riske su a wajen dukiya, don mu yi aikin mu ma mu samu, sai kuma gashi nan kai su ma sun kama suna yi, sai ce zalika fadalullahi yuti man yasha'u wallahu dhul fadl azim. Wannan ba fadalla bane? Duk abin gashi nan a buɗe amma kawai mutane sun kifa kansu, astaghfirullah Allah ya kifar da su, wannan shine babin duk abubuwan da suka ga ba zai yiwu ba shine mai yiwuwa din kuma haka yake Allah ce mai kyau wawa sha'i'un wannan labari ne yalwace budaddu za'i'un fi ahbari sallallahu alaihi wasallam duk manzo Allah ya bada labarin wa'annan abubuwan an fanfada ba wani abin da aka kawar babu abin da aka aka saba falamar tukila ila darin akhirati lokacin da manzo Allah ya fita zuwa ga gidan lahira wa huwa ka hayatihi sallallahu alaihi wasallam fi duniya ya zama kamar rayuwarsa a duniya fi duniya sawa'un sare ilqa ila ummati amrul khas lil khas wannan sai ci gaba wancan lamarin ya kare wannan kuma ya ci gaba manzo Allah ba baya faɗan wani abu a zartar ana yana faɗa ma bainan na'im wa na'im an gaskata ina ganin zaid bin harsata nake zaton shine yayi yayi ru'uya yayi sujudi a goshin annabi Muhammadu da ya fito da ya gaya wa manzo Allah sai manzo Allah ce ya kwanta ya zo ya kwanta yi sujudin a kansa zai ji din harasata ba alamin nauni bane ba tabbatar da abin ba to irin wa'annan ga sunan daban-daban daban-daban ko mutanen suka zo yanke karatu suna yanke karatu ne don kawai a yanke farla a ce babu farlan Allah wannan abun mamaki don suna shiga tawafumi wala mu da khalu li amril amil ami babu shiga ga hadaran amu lil ami fa inahu in kada bi mauti wannan ya yanke ba za a ce an kawo wani hukunci a bayan wafatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a no wannan an riga an gaba ai an ce Allah ka shaida kaza ya tabbata kaza ya tabbata an rufe e kai ne shaida na ubangiji hal ballantu na isar na isar na isar na isar duk an yi wannan ko wa bake faibuhu li amr al khas lil khas wannan abin da ya saura manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai hassawa da hassawa wannan zai dinga sanar da su kuma حاصل الحاس كسائر الأموات ومن توهم أنه صلى الله عليه وسلم wanda ya yi mauce ya ga manzan Allah in kaɗa jami'a madadihi ala ummatihi aka ce in dai kana sauraron wai a tunaninka madadin annabi Muhammadu ya yanki ya ƙare to wannan shine dan izala cikakke cikakken dan izala annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba zai sake yin wani aiki ba bayan wannan to to lalle ka lalace eh ka zamo tir Allah wadai eh baka fahimci komai a gidan annabi Muhammad ba na farko hadisin Haris a masnad na Haris yana cewa manzo Allah ya yi maka gida biyu يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح حياتي خير لكم ومماتي خير لكم رايواتا alkhairi ne gare ku ɗaya ko wa ma ci hairun lakum komawa na ga Allah ma alhairi ne gare ku to ina ce rayuwar da mutuwan kina ya ce wa idza ana mitu idan na mutu tu'radu alayya amalakum ana nuna min aikin ku safiya da yammaci in wajattu hairan hamidtu laha wa in wajattu ghayra zalika fa astaghfiru laha lakum hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum turaduna alayya a'malukum in wajadtu khairan hamidtu laha wa in wajadtu ghayra zalika fa astaghfiru laha lakum idan naga kun yi alhairi in gode idan naga kun saba nema muku gafara rayuwar ta yanke yana masnad na Haris bin Hammam. To yaya abin yake ne? Har yanzu duk wanda ya koma duk kullum aikin annai Muhammad yana zuwa hannunsa. Babu. In ka ce rayuwar manzo Allah ya ƙare ya yanki ya gama, to ɗan izala ya zamo ɗan izala cikakke. Ya zamo cikakken ɗan izala. annabi Muhammad bai da amfani kenan shine a wannan mizanin ne suke cewa ka rike alqur'ani ka bar annabi Muhammadu shine dangumi yake magana shine Sama'ila Idris yake magana ka rike alqur'ani ka bar in dai aka ce maka qur'ani to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to sai ka rike alqur'ani kawai sai ka bar annabi Muhammad domin ba shi da amfani an riga an nuna kuma annabi Muhammad ba su fahimce shi bane shine wa kullu shay'in asayna fi kitabin mubin shine komai din to amma ya zo musu taune bangare wanda ba su gane shi kuma in kuma ba su gane shi ba ai sun gane shi a inna sanulki alaika kaulan sakila sun gane shi a nan ko shi din ne dai ko ya tashi bai tashi ba to wa'innan abubuwan gane annabi muhammadu sai almajiran sufaye almajiran sufaye su suka gane annabi muhammadu a fafutuka ana fafutukan gane annabi muhammadu amma mu a ɗariƙar tijjaniya a fahimtar mu abinda Allah ya ce mana abinda manzo Allah ya sanar da mu ya sanar da shehu tijani akai salatan tu'arifuna biha iyahu ka sanar da mu waye annabi muna karanta wazifa ne dan ba dan aljanna ba a'a tan mu san annabi ba dan aljanna ba dan mu san annabi shine ma'anar abu Allah ya kiyaye. Wa man tawahama annahu in kada jami'a madadihi ala ummatihi ka sa'irul amwati in sun ce in dai in dai suka ce da mutuwar manzala sallallahu wafati manzala dukkan komi na shi ya kare faqad jahila rutbatin nabi wannan ya an jahilci martaban annabi wa sa'al adabu ma'ahu kai ya mu amuna na adabi wa yusha alaihi an yamuta kafiran ana tsoron mutum ma kar ya mutu kafiri illan ya tub in bai tuba ba min hadal itikadi daga wannan itikadin wannan mafiya yawan itikadin yan izala ke mafiya yawa itikadin yan izala kenan Allah kiyaye mu Allah kiyaye mu qultu sai nace ita qultu sai nace ni sayyidina radiyallahu anhu na tambaye shi tijani وهل كان سيد الوجود عالم بهذا الفضل الم... wannan ya kamata mu yi shi karatu dukkan eh wannan ya kamata wannan yana daga cikin wani magana da na yi raddi wa sa'id jingir wai an ce da ya kamata da in yi karatun daban ne in sake sa shi kuma maimaita masa karatun shekara goma sha ɗaya maimaita masa ya gane jahili ne har gobe jahili ne wannan karatun shekara goma sha ɗaya na yi shi kuma ina sane da karatun har gobe ina sane da shi wallahi wanda yake cewa ya yi wa shehu ɗahiru tambaya goma sha ɗaya wanda ba su da amsa. To ai a cikinta ne yake faɗan wannan manahu amrani al'awwalu annahu zan ma Allah da ya taimake mu. Wannan shi ne ya kamata saboda su gane shi a tunaninsa shehu ɗahiru bai san wai ya kure shau ɗayaru wallahi wallahi tallahi malam Allah da yake yi Allah yake yi Allah yake yi duk maganan da suke magana in sun bushi iska suna yin abin su yadda suka ga dama suna faɗan abubuwan su yadda suke so amma abin ba haka ba ne to za mu tashi akan maganan in Allah ya yarda zan warware shine maganan da nake cewa idan idan mutum yana da hankali baya shiga baya jifan mutane ya shiga ɗaki na tangaran in ya shiga ɗaki da gilas in ya jefi mutane a waje ya shiga ɗaki to ya jawo kansa jifa ai dai watsa ɗakin ne man kana baituhu zujaja la yarmi ahadan bil hijara wanda ya kasance gidansa gidan tangaran ne to baya jifa mutane da dutse to wannan shine sai an tawarwatsa gidan saboda sai ya gane Shamallon na ce masa zai ya bani dama zan amsa wani karatu tambayoyi ne aka yi wa shaudayeru na ce zan amsa masa awa goma sha ɗaya sai ya ce malarisu awa nawa su suka yi karatun na ce awa ɗaya ne sai ya ce ka amsa awa ɗaya sai na ce shi ba zai ba za su fahimci karatun ba sai ya ce a ka yi awa ka yi awa karka yi dai karka yi awa goma sha ɗaya shine na amsa masa awa biyar a nan gudun na zauna na amsa masa tambayoyin wai tambaya goma sha ɗaya wanda ba ta da amsa to wannan karatun shi ne kawai malam nake ganin jahilcin mutanen ya yi yawa ya yi yawa sun shiga a jahilcin har yau ban sake jin karatun ba ban sake jin karatun ba shekara goma sha ɗaya kenan tun da na saki karatun ban sake jin karatun ya fito ba da a sake mu ko mu gwada karatun mu gwada ilimin mu gani Allah ya kiyaye Allah ya rufa asiri wannan Allah ya bamu nasara ya bamu dacewa ya bamu ilimi albarka ya kara mana son manzo Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima gulik wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq al-haqq والعدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حتى قدر الإدار العزيز فلا تملو الأزال ولا أبد الزمن وكان مضروبة في كل عدد بعدد ما شئت من كواهد أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين